الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وأن خير القرون كما واجبين متن يقدر تتشيوا ما في الخير الخير سار ركو قرون جمعي نقرنون قرنون سوني سارا سارا سوني متانين دنا يلوكتي غدا سوني سارا to tsara malamai sun saɓani ana la'akari ne da tsara ga mutanen koko ga lokaci da shekaru yan an ce ga mutane kenan kamar yanzu tsaran sahabbai zamanin sahabbai har su ƙare sai an waye gari babu sahabi ko guda to kaga sannan wannan tsara ta ƙare in ku an ce shekaru za a la'akari da shi to shekara kaza shi a abinga abinda an kafi rinjayarwa shine shekaru aka la'akari da shi ga tsara to shekaru bakin shekara nawa aka ce matsara an yi saɓani amma dai abin da ya fi inganci shine shekara ɗari kowace shekara ɗari tsara shekara ɗari tsara da sauransu za a la'akari da cewa bayan shekara ɗari to ko dai akwai wanda ya rage 'yan ƙwarori ne mafi yawa sun tafi wani generation ne to shi ne ya ce wajibi mu kudurta cewa mafi alkhairin tsararraki alƙarnun ladinar aurasulallahi su ne tsara waɗanda sun ka gama zuwan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa amanu biyu kuma sun ka yi imani da shi ba gani ɗaya ba kuma nan ma ya yi takasiri ya kawo biyu bai kawo biyu ba ai abu hudu ne na farko waɗanda sun ka gama zuwa Allah sallallahu Alaihi wasallama ko kuma maimakon gani waɗanda sun ka haɗu da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sun ka yi imani da shi sannan sun ka mutu suna masu imani don akwai waɗanda sun haɗu da shi sun yi imani amma ba su mutu musulmi sun ka ridda kaga ba a kiransu sahabbai yauwa ta'arifin sahaba shine mutumin da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani shi kuma ya mutu yana mai imani to waɗannan su ne sahabbai to mafi alkhairin tsararraki duka karnunnuka shine alqarnul ladina ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune karnin waɗanda sun ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bi kuma sun kai imani da shi su wane ne kenan sahabbai haga yana son ya ce mafi alkhairin jama'a duka sahabbai wannan kuma ya tabbar cikin nassoshin ƙur'ani da hadisai ingantattu kamar cikin ƙur'ani Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi to ɗan an ce ana nufin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yadda kuntum ya ummata muhammadin al'ummar annabi ake nufi ko to amma in mun shigo mu zama mu na al'umma annabi to wafi kowa cancanta ya shigo sahabbai domin sanda an ka saukar da ayan mu ba mu nan iyaka laƙe-laƙe ɗaya an ka yi wa yarin an ka samu amma su da su ne ake magana sannan kuntum kun kasance suwa su waɗanda annan sannan kuma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce khairun nasu ƙarni fi mallabina ya lunahum fi mallabina ya lunahum mafi alkhairin mutane karni na waɗanda ya zamani da ni sannan masu biye musu sannan masu biye musu samuri ka zanna mana ka yi tsaikara kallo samuri ka zanna bisa hanya ga hili nan ga hili ga hilaye nan kan yawan kuma tsamai wanda ya shigo sai a matsamai hmm faɗa musu ƙara masallacin haɗi wadda ya ka ɗaukan mu tun daga hili nan da barin hilin ga yadda sawo shi an kai cikin masallaci duk ya fi hawa mata hi to yana yake ni zan shugaban ƙasa yana cikin wanda zan gyarawa in sha to ina yake to Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi kaga wannan yana cikin zamu wasahabbai mafifitan mutane sannan ko ba a faɗa maka ba dai inda ka yadda da manzancin annabi Muhammadu to dole ka yadda da cewa waɗanda sun karayo da shi sun ka yi imani ga hannunai sun ka karbi ayyukansu na addini da na aƙida da na mu'amala ga hannunai shi an malamin su ne almajiransa bai da wasu mutane da suke tare da su na taimaka mai addinin ga kayan dole ka yadda da cewa sun hika kaiwa an malamin kowa na alfahari da abu biyu da mahaifi da malami ko? na da lawa an malamin ka ce mallan ɗan inna to shi sahabi wa an malami ne manzon Allah da mallan ɗan inna da manzon Allah darajar su guda tun nan ka san ya hika hmm? ka gani to baiwa ta Allah ya musu to su ne mafi alkhairin mutane thumman ladhina yaluna sannan waɗanda ke biyar su tabi'una thumman ladhina yaluna sannan waɗanda ke biyar su tabi'ut tabi'ina to waɗannan karnoni guda uku su ake kira salafun salih magabata na kwarai waɗanda adda shaida ta alkhairi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nuhin duk waɗanda a cikin waɗannan tsararrakin guda uku mutumin kirki ba a ana magana game da su in a general term generally waɗannan mutane to duk wanda zai biyowa bayansu mutanen da za su biyowa bayansu ba su yi darajarsu ba su kuma waɗancan masu biyowa bayansu ba su yi da haka na ana na ana ana lowering down lowering down a kawo gare mu mu ko yanzu gara mu da waɗanda za su towa bayan mu yan polio da yanda an kawo polio an sa musu kodar biri ka gani to haka na kullum baya baya akai haka ga girma haka kaga zamanin annabi adam an halicci annabi adam tsawon zira'i 60 ka gani falwaya nawa kenan wajen falwaya 15 taka tsawon annabi adam to haka ɗaya ne kamata haka ana na ana ragewa ana ragewa an hakomo gare ku da kunan ko tsawon falwaya ba ku yi ba Allah ya shirya shi to haka ga imani abin ragewa ya kai to wa abdalus sahaba kuma wajibi a kudurta cewa to su sahabban ba su ne khairul quruni ba to darajar su ba guda bace wasu sun yi wasu daraja to mafificin sahabbai al-khulafa'ur rashiduna su ne khalifofin nan shiryayyu al-mahdiyun masu shiryarwa abubakarin thumma umaru thumma uthman thumma ali radiyallahu anhum ajma'ina kaga sai ya amfani da thumma mi summa ke fa'idan tarwa tartibi ko jeranta da kuma da kuma bibiya kaga ya nuna su ma khulafa'ur rashid ba darajar su guda ba wanda yafi shine abubakar sannan umaru sannan usmanu sannan ali to haka jeren giyar take don haka in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya fi kowa shine abubakar sannan umaru sannan usmanu sannan ali su ne khulafa'ur rashiduna waɗanga hudu to daggare su sai kingin mutane shidda waɗanda in ka hada da khulafa'ur rashiduna a samu asharatul mubashsharuna bil janna goma da an kawa albishir da aljanna abubakar umar uthmanu ali sai zubair sai dalha abdurrahman ibn aufin sa'adu sa'id sai abu ubaida tamnil jara to su ne goma asharatul mubashiruna to daga asharatul mubashiruna sai wa ga daraja sai mutanen da na halarci yakin badar mutun nawa 313 to daga mutanen badar sai wa sai mutanen bai ato da su kuma su nawa su dubu da ɗari hudu to haka dai ana tattafiya ana tattafiya har sauran sahabbai to wajibi ne mu kudurta haka nan kaga mu kudurta darajar sahabbai ko mu yadda sahabbai sun fi mu kuma ko kai ka san sun fi ka don abinda sun kai baka iya yi nai yanzu ka gama abinda ka kai da matakka lalura ta kama ka sake ta kai ka sake ta ba ita ce ba ta son ka ba kai ka sake ta amma kana jin haushi wani ya aure ta in wani ya aure ta kiyayya ce ta har abada wai mun gama wani a ce mata ta yi aura ce a lalle lalle akwai dalili to shi on his own willingly ba tilasta mai an kai ba ya jawo dan uwa ne muhajiri ya taho da shi gida ne ci zabi wanda haka so cikin mata na in ya ce wagga sai ya sake ta gidan nan sai ya yanke biyu ya yi da maketin ɗakin nan nashi ya bashi ya raba dukiya ta biyu ya bashi kuma ya zauna da matar yaro ai ko da ganin birni ya san yafi garin su to kana hada kanka da su mutum na Allah ka saukar da aya ko a zo a gaya manzon Allah uba ne na ciki ne ya ce ma manzon Allah kaza ya dauki takobi ya ce wallahi ko mu ka walwali maganan na ga manzon Allah ko wallahi in kashe ka to kai ba ubanka ba daidai da shugaban jam'iyyar ko kahi ganin girma ne bisa ga manzon Allah kuma ka ce ɗaya hake da sahabbai ina ɗaya take oh suna kwana da daddare mutum da daddare hankali na ya tashi ya ga kamar cikin daren ga za a zo a kawo manzon Allah harmaki ya ɗauku takobi ya bar gida ne ya taho gayin gidan manzon Allah su addini a cikin zukatansu komi suna iya basuwa akan addinin nan kuma sun basuwa din kai ku ga kanan in yanzu an ka ce da Allah dan kawo taimako a gyara masallacin ga kana iya dauku naira naira dubu ka basuwa baka jin kunya to naira dubu ta ka sayi ko gulab ba ta sayi wanda ya ba da naira dubu guda nawa za a tara naira dubu guda nawa za a tara kuma bayan kana da dubu zai yawa amma ka dauku naira dubu baka jin kunya ka basuwa to Allah ya shirya shi mu to mu tafi don haka na gaba yayi gaba shine Allah ka cewa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim ba iya cin masahabbai to yadda Allah tabbata gare su wa Allah yuzkara ahadun min sahabatin rasuli kuma wajibi ne ka a ambace ko mutum guda da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa bi ahsani dhikrin sai da mafi kyawun ambato duk maganar da ba ta kware ba ta alheri ba kakka faɗe ta ga sahabi ko yayi mironka in ma sun yi sabo sahabbai ba cewa an kai ma'asumai bane ha suna laifi amma alherin su yarin jaye laifin shi yasa dolgi ne an batun laihin daya sannan na biyu shi wanda an kawo alheri ya ce ya yahe musu ya yadda da su to kai da ba kai an kawo baka to kana an bato to matsayawa za ka faɗa ma wanda an kawo ya ce ya yahe to in ka faɗi wa za ka faɗa ma shi yasa dalge ne cewa sahabiwa ne ayyaye kaza sahabiwa ne ayyaye kaza to shine kan kun tabbatar da mai risala ahli sunna ne kan ta gariya madalla Allah shi mai rahama wa shi yasa ga mutanen mu ma yan malikiya suna son risala amma ba su son wanga babi na tauhidi na risala don ba su yadda da shi ba kuma wannan ita ce abin da ya kawo shine aqida ta malamin su Imam Malik don haka 'yan malikiya suna tare da maliki ga abin da ya shafi furu'a amma ga aƙida ba su yadda da aƙidan malik ba don kusan munafukai ne wa Allah yuzkara ahadun yanzu dai cikin littafin ga mun ji cewa wajibi ne a kudurta cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ko to dai an kace haka sai ne ce makahiri kawa Allah makani yana ina ce yana ko ina amma shi bai yi makani ba ko ina makani ne ko ba makani bane to ce bai ko'ina shi an baka wa Allah makani ba in kacce bai ko'ina kun babu shi kenan to yace kuma wajibi ne Allah ya zikara ahadin min sahabatin rasul ka ambaci ko mutum guda da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani dhikrin sai da mafi kyawun ambato wal imsaku da kuma kamewa amma shajara bainahum ga abin da ya faru na sabani tsakaninsu su shajara a tashajur mai tashajur saɓani kamar tabaraka wata ala yana cewa falawar rabbika la nuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ga tashajur nan hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to ina an ka samu mi asalin kalmar tashajur daga shajarun shajaratun itaciya to mai hada itaciya da sabani ice guda sai ha gare he guda yayi nan guda yayi nan guda yayi nan guda yayi nan attashajur kenan to sabai wanda ka san itaciya ice guda amma rassanta kowa yayi inda yayi to ce shi ne inda duk an ka samu sabani sai a ce sun samu attashajur sun samu bambancin ra'ayi attashajur annaza'u kenan literally sabani to yace wal imsaku da kamewa wajibi ne a kame amma shajara bainu abin da ya faru tsakanin su sabanin da sun kai wani mallam ya ce mun gode ma Allah ya kiyakin da sahabbai sun kai hannunmu bai durmu ya gare shi ba to hakan ga bakinmu ba zai kazanta ga faɗi na ba tun da ba da mu an kai ba sannan balle dot babu wani abu duniya mai rikici kamar tarihi ita batun yanzu shekarar mu nawa tsakanin mu da sahabbai dubu da ɗari hudu ko tsakanin mu da su to ita batun dubu da ɗari hudu yau wanda kuke raye tare kuna zanni tare da shi abu nawa aka cewa game da shi alhali kuma ƙarya ce ƙarya ce abubuwa zai yawa ga suna ana cewa game da mutum kuma ƙarya ce to wanda ma kun kiraye tare da shi ka san shi ya san ka ga ku kun yi zamani guda da shi ba a iya verifying ɗan abubuwan da aka jingina mai ina ga abin da an ka jingina ga mutumin da ya wuce shekara 1400 wanda ya ma verifying ɗi abin da an ka ce authenticity gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne na farko kenan sannan kowane ilimi an tace shi kaga ilimin tafsiri an tace shi sai an ka zo da usulul tafsir ilimin fiƙihu an tashe shi sai an ka zo da usulul fiƙihi ilimin hadisi an tashe shi an ka zo da usulul hadith musda ko a ce musdalahul hadith kaga tacewa to amma kowane ilimi an tace shi banda ilimin tarihi babu sahihu tarihil umma babu in bancin tarihin da ya zo cikin ƙur'ani da waɗanda an ka samu ga hadisai ingantattu to babu tarihin da are reliable kowa yana faɗin abin da ya ga dama bari ba ku misali ba na sahabbai da addan nisa ba da shehu usmanu sun rubuta ta da muhammadu bello da malla abdullahi sun rubuta tarihin yadda sun kai gwagwarmaya ko ya ɗauku ta zinul warakat mun yi aiki tare da wani bagobiri to mai ilimi ne sai na ɗauko mai ai an yi kaza ya ce ai ƙarya ce ni ce ai yana cikin ta zinu larka ta ce laba gaskiya ba ne sun rubuta abin da sun haga dama dai kaga su ba su yadda da waɗannan maganganu ba cewa kakannin sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to to gashi nan kusa kusa an samu rikici an ce su wani sun yi kaza jikokin sun ce su ba su yadda kakannin sun yi hakan kakannin su ko da an ka taho kaza ne kaza sun yadda suna da kurakurai amma not to this extent to ya za ka yi ka yi verifying ɗin abin da ya faru shekara 400 ai wasu habiwa ne ya yi kaza ai wasu habiwa ne ya yi kaza gaba gare ka an kai to wanda ya baka labari gaba gare an kai ya ka ci karanta cikin littafin littafin littafin Allah ne duk littafin da ba littafin Allah ba akwai kurakurai ciki ne afala ya tadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira don haka duk littafin da ba min inda duk littafin da min inda ghairi llahi za a samu ikhtilafan kathira ciki ne balle littafin tarihi don haka duk mallamin ma da yabba zama ga tarihi zaka iska mai zama kareci shi ka'ida ce ta malamai wanda dukkan ga ya mai da hankali ga tarihi to zai zama kareci don zai ta kawo shirme da sauran abubuwa yanzu misali barin baku ahli sunna ma littafan tarihi da ahli sunna na rubuta kamar tarihul islam na nawa ne ne na eh tarihul islam na imam sayyuti sai ya rubuta cewa hasan jikan manzon Allah ya auri mata 99 dari ba ɗaya mata ya aura ya nuna mina na kenan aure sakiya kai yabo ne ko suka yanzu kai kana yawon mata 99 to haka ɗauka hassan jikan manzon Allah ya yi haka nan in kana son ka fara abinda an ka jingina kai a za shiga kanka fara da kanka kai ka dai san wanga da aka magana ya hika imani ko ya hika mutunci ya hika nagarta to kaddara da kanka yanzu ni ina iya haka to da zaran baka iyawa sai ka ce to gidan ƙarya ce wancan bai ba full stop to zaka iskan ma ka kore abu in ka biwa ga ka'ida za ka kore abubuwa zai yawa tun da zai kada yadda sun hika imani sun hika mutunci to in kai mai ranki ranki ba ka iya yi ya za ka kaddara wancan mai karfin imani ya yi in ka kaddara ko to baka yi adalci ba ya nuna ko kai kana iya yi ina fatar kun fahimta yanzu an ce aisha ta yi zina da ita da wani sahabi sai ka kaddara yanzu ba ma sai mun koban qur'ani ba yanzu kai kana iya zina to labani iya zina don me saboda Allah ya hana to tsakaninka da Allah imanin ka yayi kamar na Aisha ka ce a to ya za ka kaddara Aisha ta yi zina in kai baka iya imanin ka dan ranke ranke ya hana ma yi kaka kaddara waccan da adda imani tumbul cikin zuciyarta ta yi full stop shikenan balle duk kuma ga nasoshin qur'ani to duk da nasoshin ga na qur'ani da Allah ya barantar da ita har gobe matsayin mazinaciya take ga wasu kun san da haka nan to shi yasa ga tarihi tarihi babu babu tabbas ga tarihi babu sahihu tarihi al'umma ba ta zanna an ka tace tarihi ga abin da an gaskiya iyakar tarihin da an reliable wanda ya zo mana cikin qur'ani shi kan mun san is authentic wanda ya zo ga hadisi ingantacce shi ma is authentic amma saura duka rubuce-rubucin mutane ne kunne ya girmi kaka ne shi ma wanda ya rubuta ai ba gaba gare an kai ba kuma wanda ya bashi labari ba gaba gare an kai duk sama'iya ce duk jita-jita ce karatun hadisin bahilla ce haddasa na fulan an fulan ya cika ta mutu abin duk jita-jita ne duk jita-jita ne to shi yasa wannan shawarar da magabatan mu sun ka ba mu irin mai risala ita a tafi muna zama lafiya al'imsaku amma shajara bainahum kamewa ba ro in ka zo lahira daga cikin abubuwan da Allah ka tambaye ka yana tambaye ka abin da ya faru tsakanin sahabbai to duk bata lokacin ka gaji je abin da Allah zai tambaye ka mun karanto cikin izziya in kuna tunowa bai kamata ga mutum a gane ko ina ba illa wurin da yake zai kyautata addini ne ko rayuwa ta yi haka ya kamata to to wace riba za ka samu in kace sahabi kaza yayi kaza sahabi kaza yayi kaza daga addini daga duniya wace riba za ka samu me shi abin da Allah zai tambaya ka to ka gani wal imsaku da kamewa sannan da ka tsaya faɗa mana abin da sahabi faɗa mana abin da ubanka yayi sahabbai dai mutane ne ko ubanka kuma ta baki malla asadu sunna yace faɗa mana abin da tsoho da tsohuwa nayi ka hanka faɗa mana na waɗancan su ma uwayenka mutane ne su ma sun yi nasu ko to ba mu labarin na tsoho kafin ka ba mu labarin na wa'ancin da ba mu sani ba amma ka taushi ta bargazar da tsoho yayi kana faɗa mana ai abubakar yayi kaza umar yayi kaza don aka sauraren ka to yace da kamewa daga abin da ya faru na sabani tsakanin su at-tashajur shine an-niza'u sabani wa'annahun kuma dole a ƙudurta cewa su sahabban nan a haƙun nasi su ne mafi cancantar mutane an yulta masallahum a neman musu a hassanul makharij mafi kyawun mafita in wani abu ya faru yanzu da yawa mutum ka haɗin magana wasu su fahimce ta daidai da wadda ya kanu wasu fahimce ta baibai haka ne ko ba haka ba ne gaba gare ka ma an ka yi magana amma sai ka fahimce ta baibai ba wada shi mai magana ke nufi ba eh to yanzu in an ka samu wata magana ta wani sahabi ko an ka samu wani aiki na wani sahabi wanda yake yana da bakin damo ana iya fahimta ta kaza ana iya fahimta ta kaza mi ya kamata ya kamata mu fahimta sai mu fahimta mafi kyawun fahimta kan mu ɗauka wancan ba da side mu ɗauke shi shi kenan sai a zauna lafiya ya ce to su ne mafi cancantar mutanen da ya kamata an yulta masa lahum ayyudu laba lahum a neman musu a hasanul makharij mafi kyawun mafita wayu zanna bihim kuma a yi zato gare su a hasanul mazahib mafi kyawun mazhabobi mazhaba shine ra'ayi a neman kuma a yi musu zaton mafi kyawun ra'ayoyi shine mazahib din kamar misali an ga hadisi cikin bukhari da muslim da sauran littafai an ka ce wata mace zamanin manzon Allah sallallahu alaihi Madina ba ta ma da hankali tana tabe hankali da matsala ga kwakwalwarta tana tabe hankali sai ta zo ta kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tahi da shi wani wuri to yanzu me ya kamata ya fado ma'a to kenan ina ta tahi da shi wani wuri sun ka tayi manzon Allah ya zina da ita yanzu kai kana iya haka nan to ya kamata ga jingina shiga annabi kaga sai ka ɗauka duk littafin duk littafin da za a kawo wannan hadisi za ga an kawo shi babin tawali'u tawali'u na manzon Allah yanzu kana iya kama hannun sarkin musulmin ga ka tahi da in kana da bukata ka tahi ya biya ma bukatar ka in wani ya taba wani ya tabo ka waza akai makara shugaba yanzu kana iya ka kama hannun sarkin musulmi ka kai shi inda waɗanda zalunce ka hidda ma haƙƙinka saboda saboda mi ya yi girma bai da wannan tawali'u to saboda tawali'un manzon Allah mace mai rauni marashiya galihu wadda ba ta ma da cikakken hankali sai ta kama hannu ta kai ta kila wani ya zage ta wani ya mata wani abu saboda ganin ta gili-gili sai ta kai hica annabi ya shiga mata wada full stop ya yi abin kware ko ya yi ba daidai ba to bai hika ce ta tahi da shi manzo Allah ya zina tun da cikin littafin da ba inda an ce ya yi zina da ita cikin hadisin babu inda aka ce haka nan to da ka ɗauka tahiya ya yi da ita ta ya ja ta ya ta da ita wani kwararo ya zina da ita da ka ɗauka a wasu sun ka zalunce ta ja manzon Allah ta kai hidda mata haƙƙinta wani ya hi ka ka ɗauki wanga ya hi tun da duk mutamalatu duk suna ɗauka to haka duk wata magana da kun ka samu ta wani sahabi in dai akwai wanda za a fassara ta magana mai kyau to a fassara ta magana mai kyau a fassara ta in a negative side ina fatar kun fahimta to shi an ma'anar su ne mafi cancantar mutane da ya kamata a neman musu mafi kyawun mafita sannan a yi zaton mafi kyawun ra'ayoyi gare su haka in kaji an ce sahabi ya yi kaza fassara shi ta hanya mai kyau kakkar fassara shi in a negative side an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da an ka zo yakin haibara an yi yakin khaibar ko ba a yi ba duk duniya ko sarkin kafirai bai musanta an yakin haibara da an ka yakin haibara wacce nasara musulmi ko kafirai musulmi an ka fatattaki haibara yan an ka ci nasara ana kama bayi ko ba a kawa an kama bayi maza da mata to daga cikin bayan akwai wata yarinya nan diyar sarki ce kuma tana aure da ubanta sarki ne kuma tana aure da dan sarki kuma ba su daɗe da yan aure ba tana cikin waɗanda an ka kamo kuma allah ya jarabce ta da mugun kyau to da an hagane ta sa shi annabi bai kosan da ita ba sahabban da sun hagane ta sun ka ce eh eh bai kosan da ita ba sahabban da sun hagane ta kuma sun haga matsayinta wanda diyar babban gida ce bai kamata a bashe ta ga wani talaka ba aƙalla a girmama ta sai sun kawo sun ka haɗa ma annabi ga wata yarinya can cikin bayi manzon Allah muna ganin bata cancanta da kowa ba illa da kai ya ce a kawo ta ya gani an kawo ta ya cewa an ka ba ita an ka cewa ne ya ce a ta a canza mai wata sai ya ce mata to yanzu koyan gata kike in kina so in yan taki in aure ki ta ce ta yadda ya ce to na sanya sadakin yancin ki yadan sadakin ki akwai abin da ya fi bauta muni madalla to yanzu an yanta ta don Allah an karrama ta ko an wulakanta ta sai an ka sanya yancin shi an sadaki to sai ka ce ai manzo Allah bai biya sadaki ba don haka haɗi yayi mamace babu iska sai mu ce ubanka na yawa mace haɗe yanzu kana iya kudurta ubanka yawa mace haɗe a'a to don me saboda ya saba ma addini ya saba to yanzu kana ne ubanka ya manzo Allah nagarta ga manzo Allah ka ce ya haɗe amma ka ce ubanka bai iya yi very simple shikenan sai ka da yanzu wannan karimci na annabi ya mata fa yana da dama ya batta matsayin koyanga amma don ya girmama ta ya ƙara girmama sahabbai ma sun kai tunani a girma ta balle shi gawa sun ka gadi karimcin gare shi to sun kai tunanin karimci karimci ya shigo cikin zuciyarsu balle shi da an malamin su don haka ya zai ya ƙara karrama ta sai yace in kina so sai in baki yanci tace tana so yace to shikenan na yan taki na sanya yancin ki ya zan sadakin ki sannan hita batun yanci manzon Allah yana damar ya aure mace ba tare da ya biya sadaki ba yana cikin nasin Qur'ani to mi a ciki balle ka zo kana kuma baki annabi ya yi mata haɗi ya yi mata haɗi to sai dai alhamdulillah ka san laraba na da karin maga sun kace inna ma ya ariful fadl li ahli al fadl zawul fadli masu daraja su ne san daraja masu daraja ko da an ka bincika sai mun ka gano shi mai wagga magana shege ne uwa ta yi sai da an kai mata ciki sannan an ka ɗaura aure don haka shege ne to kaga shi yasa wannan matsala da ya tawo da ita sai ta shahi kwanya ta shi yasa ya zo don da yana ganin uba ne ya yi zina da mace manzo Allah ma na iya kowa na iya zina da mace shi yasa ya wannan ta gani dama ruwa hanyar su suke biho to Allah ya shiryar da mu to yana yake to kun ji maganar sahabbai ko su ne mafifita da cikin al'umma ba mun ce ma'asumi ba ne suna da nasu kurakurai amma ba daidai ba ne ka ambaci kurakuran don mi in dai allah an kawo laifi ya ce ya yahe masu kuma ba ma ya fiya ba ya yadda da su kuma allah saɓanin bayi nai yanzu duk yadda kake yadda da mutum in ya saɓa ma kuma sai ka yi hushi da shi gobe ka koma yahe mai jibi in ya koma saba ma koma hushi to shi al'ada Allah yau yace ya yarda da kai duk abin da zaka yi ta kai bai koma hushi da kai har abada duk abin da shi yasa manzon Allah yace abin ga game da wannan da ya kai labari ga mutanen makka khatib ibn abi balta atako yace umar yace da'ani adarib unuka hadal munafiq bari da sarif uwayen munafiki annabi yace innahu shahida ba ya halarci badar ya halarci badar wa ma yudrika la allah hatta ala ahli badarin fa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum misanar da kai cewa allah yayi kallo ga mutanen badar yace duk abinda kuka yi lalahi ku tai ku na gafarta muku ashe sahabbai sun kai ga wannan matsayi duk abinda suka je su yi sai sun shiga aljanna to shine sufa yake gasa sai sufi ya ce in ka shiga dariƙa ka karanta wuridi kaza ko ka yi hidima da shehiwa ne ko baka so sai an jaka da sarƙa an saka aljanna aisa duk wanda an ka an taba jan mutum da inda duk an ka ja mutum da sarka gidan ni'ima za a kai shi sahabbai na ko ko ya sahabbai ne annabi ya ce duk abin da suka yi su yi Allah ya gafarta musu full stop to inda shi an kawale ya ce ya gafarta kun ba ma gafara ɗaya ba kuma ce ya yadda da su laƙar radiyallahu anil muminina idh bai'unaka tahta shajara Allah ya yadda da muminan nan sanda suke mu bai'a da kai karkashin itaciya don shi yasa ake kiranta bai'atul ridwan mubai'a da an ka samu yadda Allah duk wanda ya halarci mubai'a na Allah ya yadda da shi su nawa su mutum 1400 don hakan ga cikin sahabbai mutum 1400 duk yadda duniya inji wurin Allah bayanta sai an ka taho dukkansu laƙar radiyallahu anhu maradu anhu dukkansu Allah ya yadda da su su masu yadda da sakamakon da Allah zai ba duk Allah ya yadda da su shi ya sa takinsu radiyallahu anhu Allah ya yadda da su duk wanda ba su ba sai dai a roƙon mai rahama Allah shi mai rahama na fatar kun fahimta to mutum Allah ya yadda da shi kuma ya yi shaidar cewa ɗan aljanna ne to ka zo ka faɗi kure ne ba za ka faɗa ma in dai Allah haka wada mai ce ya yahe musu in kuma mu zaka wada ba mu sun ji don mu mun san sun yi mu to mi an na faɗin lahin mutumin da nisan ya yi ni kaga bai yi ma'ana ba to wannan shi an matsaya ga sahabbai ba an ce ba su kure ba suna kuskure amma kuma kuskuren mu kama bakin mu gare shi wanda an kawo kuskuren ya ce ya yahe musu sannan inda sun kai ba daidai ba ko ga mu'amalar su da wani ko mu'amalar su da tsakanin su da junan su da sauransu abinda an ka ce mu kama bakunan mu yanzu kai na ko da ka shiga cikin gida sai ka iska matsoho da tsoha suna fada yan neman mutum ne banza wallahi ba ni ba kai dai an mutumin banza don Allah kana hitowa majalisa ka ce wallahi da ko wani shiga da iska ma an kici mai gidanmu tsoho ya ce mata kaza ita ko ta ce kana faɗi to don mi da baka faɗi madalla saboda girman su da an gare ka to ai ba su girman su habbai ba inda na Allah hake to kakka mai garkicin tsoho da tsoho haka zuwa kana waɗanda waɗanda na tsoho da tsoho ya kwaɗa mata mari ita ko ta kwaɗa mai muciya kana tawa majalisi wurin ka waɗi ha? ka gani shi adalci to mata ya gaba ta gaba waɗa atu da kuma yin biyayya li'a'in matil musulmi na ga shugabannin musulmi wajibi ne yin biyayya aqida ce ta ahlus sunna biyayya ga shugabannin musulmi min wulati umurihim daga majibinta al'amuran su ulama'ihim da malaman su waɗannan suna cikin ulul amri da Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa atiur rasula ulul amri minkum ai bara na kawo tafsirai waɗanda na fassara ulul amri cewa shugabanni na mulki da malaman addini kuma hayyo ban samu wani shege da yan musanta ba to to don me aka zuwa ana sukan malamai akan waɗannan shugabanni shugabanni ma na musulunci an ka ce shugaban demokuraɗiyya ana ce mai shugaban musulunci to wane ne shugaba ga musulunci mai jagoranta allazi ya kudukun bi kitabillahi hadisi ne sahihi yana nan cikin kitabul imara na sahihu muslim allazi yaqudukum bi kitabi wanda ke jagoranta ku da littafin Allah to mai jagoranta ku da littafin constitution shi ana ce mai shugaba ga musulunci to to kuma suna ana ana aibanta musulmi ana lalata musulmi ana tudda mutuncin malamai akan su akan kariyar su tunda suna bada kuɗi kuma da sunan salafiya to ita wannan salafiya ita ce nace na hita wannan salafiya ta kariya a zalumai ita da kuka ji na ce na hita da salafiya ita ne hita amma salafiya ta asali biya alkur'ani da sunna akan fahimtar magabata ina nan cikin ta don ba wani yasa na ita ba sannan ba mallakar wani ba ce amma waccan da sun ka nuna ta su ta ta kariya a zalumai a soke malami ce ban ban ma taba shiga ba ma ban tare da wannan salafiya don mu garin ba salafiya ba ce shigantaka ɗaya ce to ya ce wajibi ne yin da'a ga shugabannin musulmi su wane ne shugabannin musulmi min wulati umurihim na majibinta al'amuran su wa ulama'ihim da malamansu su ne ulul amri malamai da shugabanni duk tafsirin da ka ɗauko mafi haka sun ka fassara ma shugabanni na mulki da malamai kuma yan an ka ce a koma ma addini bangaren addini ai malamai sun mafi cancanta zama ulul amri bisa ga shugabanni don ulul amri kafin su zartar da abu sai su tuttuɓi mallamai mi Allah a karama kallon mi Allah ya ce da corona tattaho gwamnoni masu hankali ai malaman sun ka tara don biya yanke hukunci wayanda ba su da hankali ko ba su da imani su sun ka tayi on their own masu yahudu aiki amma wayannan damu da addini mallamai sun ka tara kamar nan garin ga mallamai ya tara sun ka ba shi shahara an ka ce ba sai an rufe masallaci bai ce to shikenan na yadda ka gani inda sun kai rashin sa'a mallamai yan amshin shata zai ce awa to ayo corona ga kaza da kasta a rufe masallaci to ga shi hayya corona ta kare to ga ana ana sallame faru to kenan rufe masallacin da an kai wanda duk ya rufe shi da mallamin da ya fito a da sai sun ba da amsa ga Allah sai sun ba Allah amsa tun da shigantaka ce ta yahudu sannan shin yanzu na zamanin corona an kawara annoba to duk annobobin da an kai annabi ya magana game da annoba mi annabi ya ce sai a sa kafa a taki karanta ran annabi sai a ce ko saurarin masana wai likitocin hu yahudawa wai su an masana mi sun ka sani wanda bai san Allah ba mi ya sani to oh to mu tafi don haka wajibi ne da'a ga shugabanni to shugabannin na musulunci fa to su ma na musulunci kuma annabi bai yi idlaƙin da'a gare su ba ya ya sa mata kaidi kaidi idza amarukum bi da'ati llahi wa rasuli in in sun umurce ku da wa Allah da manzo ne da'a to amma in sun umurce ku da sabon Allah fa mi annabi yace fala sam'a wala da'a shi annabin da ya bada umurni a musu da'a shi yace amma in sun umurce ku sabon Allah kakku yi musu da'a don haka in kai musu da'a ka saba manzon Allah to yanzu abinda annan wagga salafiya ta shegantaka tana cewa ko sun umurce ku da sabon Allah dole a yi musu da'a in kusan ba salafiya kwarai ba ce to Allah ya shiryar da mu to wattiba'u salafi salihi kaga ashe mai risala ba salafi ne Allah shi mai rahama wajibi ne kuma biyar salafu na salih salaf magabata salafa mada abinda ya shuɗe shine salaf afallahu amma salafa Allah ya yafe ga abinda ya gabata illa ma qad salaf hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'a wa akhawatukum min arda wa wa wa nisa wa wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف غا سلفنا haka ku hada Allah yana lisahin matan da ya haramta ku aura yace wa an tajma'u bainal ukhtayn kuma an haramta muku ku hada yan uwa biyu ya da kauna lokaci guda ka aure su wanda aka yi zamanin jahiliya illa ma kasalafa sai dai abin da ya shuɗe ma mada abin da ya shuɗe wanda kun kai zamanin jahiliya to dai yanzu kaka a koma kun fahimta to shi ne ce wata ba usalafin salih hakan ga wajibi ne biyar magabatanmu na kirki magabata amma na kirki su wane ne salafin salih karnonin nan uku da annabi yawa shaida da alkhairi abin ga sahabbai da tabi'un tabi'un tabi'un na kirki na daga cikinsu don cikinsu kuma an ka samu shugabannin jahamiya da mu'tazila da khawarij da shi'a da sauran dubbata duk cikinsu ne don haka shi yasa aka kaidi ba salaf ɗaya ba a ce as-salihi na kirki kaga banda su jaham da sauran irinsu waƙatifa wa atharihim da bibiyar ikitifa'i ai ittiba'i waznan wa ma'anan waƙatifa wa atharihim da bibiyar sawunsu su salafus sale mu bi sawunsu ga aƙida mu bi sawunsu ga ibada mu bi sawunsu ga mu'amala mu bi sawunsu ga suluk mu bi sawunsu ga akhlaq duk abin da sun kai mu bi sun rige mu ga abin nan sun yi mu ilimi sun yi mu tsoron Allah sun yi mu kusanci ga manzon Allah don haka in dai fassarar nasi na sun yi musu yanzu ka diba shekara 1400 wani ya fassara hadisin manzo maganar manzon Allah zaka fassara fassarar da ba wani sahabi da yayi ta kuma ka yi tsayin ka duk kai sahabban nan da sun ka jiyo ga manzon Allah sani don in ba mahaukaci dan uwanka ba ka yarda da wagga magana to sai mahaukaci cikin magabata wai wannan fassara ba ka kawo shi amma kuma ga ta nan kayi kuma ka kai tsaye akan ta to kaga ya duri kana da shi yasa ai ko tace akai shi kwari akai shi asibitin mahaukata don akwai matsala kwakwalwa tai shedanci ne saboda babu mutanen babu masu iya yi iri ne ai bai ko kamata ya kwana ba ai wata magana kana hadin ta bai kamata haka gobe ba cikin dare ya kamata masu kishin addini su ketare gida su kashe ka ta ma yanzu ina yanzu akwai wanda aka taba uba ne ya kyale amma a taɓa manzon Allah haƙyali a taɓa Allah haƙyali a zage Allah a zage manzon Allah a zage sahabbai haƙyali to yana addini yake babu kishi haji mun karanto mutum nawa annabi ya tura an kai yan kundubala su kashe shi cikin sirri to to ba ku haka nan ashe ba sunna bace ko ku annabi imani ko sun zaman lafiya to to inda ba dalla in gwamna an ka taɓa shi ba ma cikin bayyani kana iya kashe mutum shi ya nuna waɗancan su da daraja kadiba mutum ya ce ma Allah wasu sun ce min ƙarya ce Allah shi dai bai da uba ne bai da uba to shi shege ne yana da baba ne in yasi kuma cikin al'umma musulmi kuma ya kwana wajen suka gwamnati za ta kamo shi wadda gwamnati kahira ita za ta kamo shi ta mai hukunci ya kamata a kashe shi yan an kashe shi gobe wannan komai to amma ya yi an kyale shi dole wani ya komai tun da an gano ba ya iya komi yanzu kamar bandit tun suna yi cikin dare yanzu da rana suka tun sun gani gwamnati komi ba ta iya yi to Allah ya shirya da mu ya ce waƙatifa wa a tarihin da bibiyar sawunsu su salafu na salihi yanzu fassarar da za ka wa ayar ƙur'ani ko hadisi abinda za ka bincike kafin ka fassara ta ka yi wannan ra'ayi da ka yi ta ɗauku tafsirai waɗanda na kawo ra'ayoyin magabata irin tafsirin ƙurɗubi irin tafsirin ibn kathirin irin tafsirin ibn jarir dabir da sauran tafasiri masu kawo ra'ayoyin magabata ko sai ka gani shin yaya magabata sun ka fassara to in kana son ka zanna lafiya sai ka bi fassara su ko bata yi ma dadi ba ka dauka to kenan taka adda matsala don waɗancan dai sun hika sanin qur'anin sun hika son addinin sun hika fahimta sun hika ilimi to in ka yi fassara sabanin tasu kai ka san baka daukan makanka abin kwarai ba don haka duk fasarar da za ka wa ƙur'ani ko hadisi ko wata matsala ta fi ƙihu ka tabbatar da magabata haka sun ka fassara sai ka yi tsayin kama ka huta da ta yi ƙalƙalƙalƙalin banza wal istighfaru lahum su salafus sale ba ma'asubai bane suna da kuskure ko to in ka samu kuskure zagin su za ka yi a'a sai a neman musu gafara nan kan mallan wane ya kuskure sahabi wane ya kuskure tabi'i wane kuskure ne to ya za kai ha gani kuskuren magabata ga maganar ta saba manasin ƙura'ani to ƙura'ani hakure ko su su ga maganar ta saba ma hadisi sahihi na manzo Allah wanda bai da wani tawili kuma to kaga da mu ce manzo Allah ya kure gara a ce sun yi kure ma dalla ga abinda malamai magabata sun kai ijma'i sai a samu wani mutum guda cikin sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'i ya fan dari yayarsa to ijma'in can za a dauka sai a kuskurantar da magana to an ka samu kuskure to me za a yi musu al'istighfaru lahun sai an neman Allah ya gafarta musu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur kaga magabatan mu ga roƙan musu gafara an kace mu ba mun la'ane su ko mu zage su ko mu kawo aibin su ba to dare neman musu gafara watarkul mira'i da kuma barin jayayya wal jidali da jidali fi dini ga addini jayayya ga addini ba ta ƙara ma addini komai illa rauni wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirina dawa ake da musulmi wala tanaza'u ku bar jayayya jayayya bai kawo komi illa rikici da zaran mun kai gardama to ko dai mun tashi kana da wani kaikai cikin zuciya kai ina da wani kaikai shi ha kawo rikici don haka duk abin da duk yadda za a yi a yi aboyedin jayayya to a yi kokari a yi aboyedin jayayya yanzu ka zo ga sahu yanzu in liman zai salla tare da mutum guda ina mutumin nan guda zai tsaya ga liman dama nai in na biyu ya taho ina zai tsayawa dama haka za a ci gaba da cika dama sai an cika dama sannan a zo a cika hagu to ya an cika sahun harko wani mutum guda ya zo zai aza sahu na biyu ina zai tsayawa bayan liman nan tsakiya bayan liman ko daura da liman in wani ya zo shi ma ya tsaya dama ne dama dama sai an cika dama sai a zo haka za a yi har masallaci ya cika to sai ka iskan ma wasu sun zo suna la'akari da wani hadisi Allah yana da mala'iku da suna salati ga masu daman ta sahu don haka in ka zo maimakon ka tsaya nan tsakiya sai ka har sahu da dama wani in ya taho shi ko sai ya tsaya nan wani kaga sai a kawo barkata to kaga ayi kokari ko irin wannan ayi aboyedin duk abin da dai ba dole sai an yi sabani ba to ayi kokari ayi aboyedin din sabani don sabani bai kawo komai illa hmm? wala tanaza'u fatafshalu ku bajjayayya kada ku kare ku samu fashal karewa tafshal wata zabari hukun kwarjinin ku ya tahi in kun kai ja ana ganin ku ga ku haɗi masallaci guda an ka iskan kuna rikici da bakin nan girman ku ya haɗu duka ashe zanne ɗaya suke ba su sun juga sun suna rikici shi ne wata zabari hukum wasbiru ku yi hankuri zama sai an yi hankuri inna allaha ma'as sabirin allah na tare da masu hankuri wa abbai son allah ya zan tare da shi da taimako ne da agaji ne da nasara tai in kuna son Allah ya zanta da ku ku yi hankuri sai an yi hankuri ko matarka da ka aje ai hankuri na haka mata balle abokin zama wanda kun haɗu masallaci don haka wanda ya ce bai hankuri bai iya zama da kowa kada da aikin rikici yana ka ganin wasu masallatai kullun da sai an yi rikici kullun sun kare wanda ya zo ba ko an kai rikici gaba bai fatan gobe ya dawo wannan masallaci na yan tashin hankali na kai ni ban zuwa da Allah kada a yi dambe wata rana wani kille ni gaban za balle an kawo kuɗi to Allah ya shiryar da mu watarku da kuma barin kulle ma a hadasa hulmuhudisuna duk abinda masu kirkiro sun ha kirkiro duk abinda ka san kirkiro shi an kai bai cikin addini to kama kanka da gare shi barin bid'a kenan ko shikenan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da aminci su tabbata akan shugabanmu Muhammadu wa ala ali da akan danginsa wa azwaji da matattakinsa wa zuriyati da zuri'arsa wa sallama da aminci tasliman kafiran aminci mai yawa to wannan shi a ƙarshen babu ma ma yajibu an an tantika bihal alsana wa ta'taqidul afida shi aka mababi na tauhidi na na risala madalla kaga ya kawo jumloli 100 da wani abu wanda duk aƙida ce ta ahalis sunna to Allah shi gafarta mai ya mishi rahama mu ko ya fa'idanta shi mu daga abin da mu karanta to dama ya ce imani abu uku ne ko fadi da baki kudurtawa da zuciya da aikata da gabubuwa ba su imani ba to yanzu ya kawo mana abin da wajibi baki ya fadi zuciya ta kudurta mai rage abin da ya kamata gabubuwa su aikata to shine zai fara da bakin babin ga har ƙarshen littafi mata amal bihil jawarihu abinda gabubuwa za su aikatawa tun da bakin alwala kamun ruwa taimama wanka sallah azumi zakka hajji da sauransu abinda ya kamata ga hoto suna zai kawa ba ma ya ji min huludu abinda alwala da wanka ke wajaba mi ka wajabtar da alwala mi ke wajabtar da wanka yaya aka alwala mi a farin lolin alwala mi a sunnoni mi a mustahab mi ke kare alwala haka dai da sauransu har zuwa ƙarshen littafin to Allah shi taimaka mana ga karatu ne to wanga babi babba ne ku ku karanta shi in yana yiwa ma a haddace shi sannan kuma a yi aiki da shi Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh